نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na rajab yana da kwanaki talatin daidai hijira yau na da shekara 444 ɗaya ga watan biyu miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta kwantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kowane mako a daidai lokaci irin wannan idan masu bibiyar mu ba su manta ba muna cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a jerin giyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta ɗari da uku a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta ɗari da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba faɗin Allah ta'ala da yake cewa alam ya'lamu anna Allah yuhibbu at-tawbata ibadi
alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim
ayan da ya gabata Allah ta'ala yana biyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doka da umarni ya karbi zakka daga hannun mawadata sannan kuma ya juyar da wannan zakka zuwa ga mabukata ko talakawa sannan wannan zakka za ta zamto sanadiyar tsarkakar su waɗanda suke da dukiya din ya zamto sun samu tsarki a gun Allah kuma ita dukiyar ita ma ta tsarkaka ta samu tsarki a gun Allah ta samu daɗuwa da albarka sannan kuma aka ce manzan Allah ya musu addu'a idan sun kawo zakka ko ya karɓo zakka ya musu addu'a a lokacin da mai ba da zakka ya bayar domin ita addu'a ta manzan Allah sallallahu tana sa wa mumini nutsuwa a zuciyarsa duk inda aka ce ga addu'a manzan Allah ya yi wa mai imani to babu shakka shi mai imanin zai samu nutsuwa a zuciyar shi sannan kuma Allah shi ne mai ji kuma masani wanda yake da gamamman ilimi akan kowa da komai to bayan wannan aya ta gabata sai Allah ya biyo ayar da take kusa da ita da magana game da tuba idan an samu kusakurai wajen ba da zakka ko karɓarta ko raba ta to kamar Allah ta'ala iya cewa har in an fahimci kuskuren to ga abin da za a yi sai magance kusakuran baya sannan kuma a kiyaye gaba sai ƙur'ani yake cewa alim ya alamu shin su mutanen duniya ba su sani ba ba su da ilimi cewa annallaha huwa ya kabulu taubata an ibadai shi Allah shi ne ke karɓar tuba wa bayinsa duk bawan da ya zunubi ya tuba Allah ta'ala ya kelanta cewa zai karɓi wannan tuba din matukar shi wannan bawa bai je gargarar mutuwa ba matukar kuma rana ba ta fito ta mafaɗarta ba wannan shi ne sharuɗan da ma'aikin Allah ce in sun bayyana tutuwar ɗan adam Allah ba zai karɓa ba amma duk lokacin da ɗan adam ya yi zunubi ƙarami ko babba ya tuna girman Allah ya yi nadama ya tuba to Allah ta'ala iya sanar da shi cewa shi Allah shi ne mai karɓar tuba a duk lokacin da ba wa ya yi zunubi ya tuba Allah zai karɓa tuban shi القرآن ينا cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ke cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim a fada wa bayi waɗanda suka yi israfi suka wuce gona da iri suka yi zunubai suka sha kansu to Allah ya ce a sanar da su la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah domin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah shine mai gar- mai gafarta zunubai gaba ɗaya innahu inna innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala shi ne algafuru kuma arrahim wanda ya siffanta kansa da gafara kuma ya siffanta kansa da jinkai a suratu taha Allah ta'ala yana cewa inni lagaffarun liman taba وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم Allah اهتدى ya ce wa inni lagaffarun liman taba ni ina karbar tuban wanda ya tuba gaffar ya zo ala wazani fa'al mai yawan karbar tuba siga ce mubalaga domin duk yawan zunubin da yawan maimaita shi har in zuciya ta karaya ta yi nadama ta tuba to shi Allah ya sanar ya ce shi ne mai karɓar wannan tuba ɗin daga farun liman taba wa amana sannan bayan tuban ya jaddada imani wa amira saliha sannan ya yi aiki na gargari sun mahatada sannan ya zama toki mutsatsi ya hau hanyar shirya to wannan shi ne sharuɗa da malamai suka ce ana yi in aka yi zunubi kafin Allah ya karɓi tuba na farko akwai nadama annadamu alama fata sannan da ciruwa daga zunubin duk yawansa duk girmansa ka yi bai bai adabu da shi ba ka yi ba shi shi ne wa an yi turkal ma'asiya fi sa'atiha sannan kuma sharaɗi na gaba shi ne mutum ya tuba ya ya ciratu daga wannan zunubin sannan ya yi nadama sannan ya yi niyya cewa ba zai koma wannan zunubin ba an fahimta ya yi azama cewa allah ya kudu ila zambin fima baki alaihi min umri sai shekul islam ibn taymiya ya kara cewa wa radul mazalim idan zunubin iya damfar da haƙƙin wani sai ka mayar da abin da ka zalunta in dukiya ce ka mayar masa in cin mutuncin sa kai ka ne mai yafi ma to wannan shine radul mazalim to Allah iya cewa shine huwa yaqbulu tauba Allah shine mai karbar tuban bayinsa ai ma alim si'atu rahmatillah kamar bayi na Allah ba su san yalwa da faɗin rahamar Allah wa umumi karamihi da gamamman karamcinsa ga bayinsa wa ya ƙabulin tauba al'ibade domin shi Allah shi ne ke karɓar tuba wa bayinsa ai a ta'ibi na min ayi zabin kana wanda suka tuba daga kowane irin zunubi hadisi ya zo cewa attaqibu min az-zambi kamar la za kamar la zambara duk wanda ya tuba daga zunubi kamar ma bai zunubi ba bal yafrah ta'ala shi Allah ta'ala iya farin ciki bi tawbati abdi idza taba duk lokacin da bawa ya tuba to Allah iya farin ciki da tubansa iya mara balale yazo domin Allah iya da yalwar rahama da yalwan gafara da yalwan falala bayan ya ce shi ne ya ƙabulu tauba sannan ya ce wa ya akulu sadakat sannan kuma allah shi ne mai karɓar sadakoki wanda ta hada da zakata wajibi da sadakoki da nawafi ai ya ƙabulu ha wa ya akulu ha bebe kai rabbi ha allah zai karɓe ta da damansa sannan ya rimi sadaka mazan allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sadaka da ikilasi to ka kwatanta kamar wata shuka ce ka shuka ta a ƙasa in ta fito ka dinga renonta kana ba ta ruwa kana ba ta taki kana nome ciyayinta har ta kai munzilin da za a amfani ta to duk wanda ya sarka duk kankantar ta to Allah haka yake mata iya renonta tana girma tana girma sai kai abu dan kankane idan ka je gaban Allah gobe alkiyama sai ya nuna ma yalinka ya sama da sau miliyan domin Allah ya yi rabbi highway ne wani miya iyare nan abin iya girmar da shi sau daga abin da ake bukata ikilasi yi don Allah da kuma tsarkake niyya to duk wanda zai yi sadaka ko kyauta ya yi wannan ya tsarkake niyya sannan ya tabbatar da cewa abin da ya bayar dinnan dukiyarsa ce ba dukiyar wani bace idan yayi wannan babu shakka Allah zai karba ya dinga reno har kiyama ta zo mutum ya dinga mamaki ya bada abu dan kankani sannan kuma kiyama ya ga lada wanda girman sa ma yafi a musaltar shi to Allah ne da kansa yake renon abu kada ku rena alkhairi ko mun kankantar sa duk inda ka san zaka taimakawa ne zaka dafa masa kana da yadda zaka yi ka taimake shi baka san irin sadakar da Allah zai karba ba baka san kuma irin addu'ar da za a yi Allah ya karba a kanka ba so da kan mutumin mu an dan da wannan dabi'a ta taimakon juna da juna kamar da sahabbai suke da sauran magabata wanda Allah ta'ala iya karba kuma iya rinanta wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim sanan Allah kuma yace shine at-tawwab mai yawan karbar tuba ar-rahim mai yawan jin kai ga bayansa idan sun yi zulmi na'am aya ta gaba
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce wa ƙuli imanu ku dai ku yi aiki ka ce su yi aiki ba a yi buri ba an bayyanta aiki shi Allah yake bukata aikin nan ya kunshi ikilasi kuma ya kunshi mutaba ikilasi shine yi dan Allah mutaba a kuma bin sunna dukkan aikin da kake so Allah ya karba ka tabbatar ya cika wannan sharuɗa din ka samu ikilasi ka samu kai mutaba'a ta sunnar manzon Allah game da aiki Allah ta'ala iya sanar da mu a gurabe da yawa cewa shi abin da yake bukata ka dinga kokarin kwatanta umarnin da ya baka ba wai aikin bane zai zamto kamar Allah zai biya ka yi ma gafara da rahama a'a shi yunkurin aikin kowanne ne to imtisalil awamir ne kamar Allah ya ce ito kaye amsa kiran Allah da binsa da yi masa da'a abinda Allah yake bukata kenan girman ma'asiya ba don wai saban zai cutar da Allah bane duk zunubinmu da za mu yi a bayan ƙasa to babu abin da zai shafi Allah da shi mu zunubin zai dawo ya danne mu ya mulsuke mu ya sa mana bala'i da musibu kala kala amma ba abin da ya shafi Allah da zunubin to amma Allah ya ce kada ka yi ya ga za ka bi dokarsa ko ba za ka bi ba da aikin ibada da hali game da aikin ma'asiya duk abin da Allah yake kula imtisalil awamir da ijtinabin nawahi kwatantuwa da abin da Allah ya ce ka yi za ka yi hannuwa da abin da Allah ya ce ka bari za ka bari wannan kuma shine imani shine abin da Allah yake nema abun kowa daga cikin musulmai in ya ce a yi a yi idan kuma ya ce a bari a bari wannan shine imani kuma shine musulunci kuma shine abin da Allah ya fi ƙauna a rayuwarmu amma duk yawan aikinka idan kana yi ba da wannan manufar ba to babu shakka Allah ba ruwansa da aikin da kake yi kuma ba ruwansa da ba zai jin ƙarƙa ba zai ma gafara saboda kuma kwatantu da yi wa ubangijin mu da'a sannan kuma kwatantu da bin dokokinsa da hannuwa da abin da ya hane mu to shine Allah ta'ala ke cewa a ce su yi aiki yasa innal ladina amanu wa amilus salihati ta maimaito wajen so goma a qur'ani innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati sai an faɗi imani sannan a faɗi aiki na ƙwarai sai an faɗa imani a faɗi aiki na ƙwarai hatta shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya sufantu da ayyuka na alkhairi masu yawa wanda ba za su girgu ba hatta ayyuka na nawafil iyalan gidansa iyayen mu'minai sun rawaito irin yadda manzon Allah yake yawaita aikin alkhairi hadisin ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah iya sallan dare har sai kafafunsa sun kumbura saboda tsayuwa sai take cewa ya rasulullahi ba za ka huta ba bayan kai an ma gafara gaba da bayanka Allah ya ce in ma za ka yi in ma ka yi duk Allah ya yafe sai mazan Allah ke cewa Aisha afala tuhibbi an akuna abdan shakura yanzu Aisha ba ki so ni na zama bawa mai godiya Allah ya mun wannan ni'ima ya karama ni fiye da kowa ni ma ai zan yi wani abu na nuna ubangiji na godiya mazan Allah ya dinga game da aikin haji sai yake cewa ku zo an nima na suka ku ku riƙi irin aikin hajjin ku daga gare ni duk abin da ya zo sai ya koya ya ce haka za ku yi sai ya tabbatar da ce gayar da za ku yi sallah ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli yasa aiki iya da tasiri da kuma bin umarnin Allah subhanahu wataala kai aikin za ka yi shine al'akhudhu bil asbab amma gafar da sawa a aljanna Allah ne mai wannan gaba kuma ta yi daidai da irin halin da muke ciki akwai a yanzu da al'umma da yawa wa'an sun fusata sun ce ba za su je su yi zaɓe ba wannan malamai suna cewa dinga tunatar da al'umma kada fishi ko laifin wani ya shafi wani a matsayinka na musulmi zaɓe abunka halal ne ja'is ne wasu ma suna cewa wajibi ne wajibi ne ka fita kai zaɓe sannan kai kuma baka san da wace ƙuri'a Allah zai kawo irin abin da ake bukata akwai yiwuwar da akwai ƙuri'anka a ciki in Allah ya ga ikilasinka ka jefa da kyakkyawan niyya sai Allah ya yi aiki da wannan attempt naka sai ya kawo abin da al'umma su so saboda ka wannan gaba ce mai kyau kowa ya kudire aiki mai kyau in za ka fita rumfar zaɓe ka kyautata niyyarka ka je da ikilasi da neman Allah ta'ala ya kawo tanyo da agaji a cikin abin da ya turkushe ya ruguje Allah ya kawo mai tallafi shi ya tashi duk wanda zai jefa ƙuri'a ya jefa da wannan niyyar in ka kyautata niyya Allah niyya yake ɗauka abin da ka kudire yake ɗauka ba ka yi zaɓe don kuɗi ba ko don kwaɗayin matsayi a'a duk wannan manufofi ne wanda da sun gabata wanda mun gaba su girbe mana an faɗa mai ido ba mu canja niyya har wa an su malamai suke cewa har kai in ba ɗan ta mutun siyasa ba ne kun san akwai 'yan mutun siyasa wanda za su ce su jam'iyyarsu ko kare ta tsayar shi za su zaɓa to irin wannan sun yi nisa ba sa jigira sai ka rabu da su ka kyale su amma duk mutumin da yake siyasa da hankali da kuma ilimi malamai sun ba shi shawara in zai fita rumfar zaɓe ya istikara ya yi sallar neman zaɓe a gun Allah Allah kai hannuna inda ka fi ƙauna Allah kai dangwale na inda za ka yi aiki da shi da Ubangiji dukkan nutsatsen mutum wanda akwai hankali a jikinsa kuma iya son Allah ya shiga cikin tsarinmu to irin wani hanyar za amma alfahari da yawa da kuɗi duk ba shi ba ne ba duk an yi da ba su girbe ɗani ido ba mu kyautata niyyar mu yi ikilasi akwai yiwuwar Allah zai yi tsarin kuma zai gyara mana wanda kullum fatan da muke wa Allah ta'ala kenan shine wa qul imalu fasiyarallahu amalakum ku yi aiki domin Allah zai ga aikinku wa rasuluhu ko manzon Allah zai ga aikinku sannan wal mu'minuna sannan mu'mine ma za su ga aikin ma'ana Allah zai ga aikin zai karba manzon Allah zai ga aikin zai bada shaida masu imani za su ga aikin za su tabbatar da kai mai imani ne kamar yadda malamai suka fassara wannan gaba ganin Allah shine karbarsa da ruwaje da bada lada abubuwan kiyama ganin manzon Allah shine zai bada shaida kai dan al'ummarsa ce kuma ka bi umarnin Allah ganin masu imani shine kyautata ma zato kai mutumin kirki ne kyautata ma zato kai kana bin umarnin Allah shine fasayarallahu wa amalakum bil ikiban wa rasuluhu bi shahada wal mu'minun bi shahadatil khayr an fahimta wa sutraduna ila alimil ghaib Allah yace bayan duk kun yi aikin a duniya sannan Allah ce za a maita ku zuwa ga shi ubangiji shi yasa ikilasin nan da yi don allan nan to shi ne abinda zai tabbata gobe alkiyama hadisin abi umamatul bahiri allah ta'ala ya kare da shi yake cewa idan kiyama ta tashi allah ya ji ubi duniya zai ci a zo da duniya a tsaye da duniya a gaban mutane bayan an tara ayyukanmu kam da muka yi a wannan duniya sai allah ya ce wa duniya ki fitar da aikin da aka yi don ke wanda kuma aka yi don ni shi ne zai tabbata manzan Allah ya ce duk aikin da aka yi don duniya to ba zai ma je gunda za a sa amma aunin miza ne auna aikin ba tuni duniya za ta kaɗai ta tafi da kayanta ya sa a kullum a matsayinka na musulmi mai sa rahama Allah ka dinga ƙoƙarin yin ikilasi dai don Allah cikin aikin in ka biya yi don duniya akwai ran da za ka yi kuka kukan ba zai amfani ka akwai ran da za ka yi na dama na damar ba zai amfani ka ka koyi daurewa da yin ikilasi da yin don Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ta'ala yake cewa sannan Allah zai mai da ku zuwa ga masanin gaibi shine Allah wa shahada da masanin abin da ake a fili shine ubangiji fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah zai muku ba ku labari game da abin da kuke aikatawa a duniya fa yujazikum bihi da shi Allah zai muku sakayya wal istiqbal bin nasr bil mujaza wa illa fa al ilmu hasil bil fa'il domin Allah iliminsa ya kewaye kowane aiki wal majaza min Allah ma'aluma kuma sakamakon da Allah zai abu ne mai abu ne a fili sananne in khairan fa khaira in sharran fa sharra qur'ani ya riga ya ba mu wannan labari in kai mai kyau zaka sakamako mai kyau in kai mummuna zaka sakamako mummuna sun ce al jaza'u min jinsil amal shi sakamako abun Allah iya cikin jinsin aikin da mai aiki yayi in aiki mai kyau ne a tsarin samun sakamako mai kyau idan kuma aiki mai muni ne a ga sakamako mai muni Allah ta'ala ya tsare shi ne Allah ta'ala ke cafa yi biyu kun bi makon tuta malo sannan zai ba ku labarin kan ta abin da kuka aikata a duniya na'am aya ta gama
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah ce wa akaruna aminal mukallifin daga ciki dai akwai wa'ansu daban waɗanda suke zama a gida suke ƙin bin manzan Allah fita wajen jihadi fafiya za ta kawifin shari a cikin wannan aya mara ya ce akwai tsoratarwa akan wata azaba daga Allah azaba mai girma tunda ya ce wa akaruna murjauna li amrillah imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim su waɗancan ɗin daban ba salatul ladina kullifu ba ba wannan guda uku ba to Allah ya ce da wa'ansu daban bayan su murjauna li amrillah amma suna kwaɗayin rahamar Allah sun tuba amma tuban suna zaton Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba shi ne murjauni li amrillah fihim yasha fi fihim bima yasha suna dako su gaya Allah wace mashi'a zai nuna a gare su in ma yu'azibuhu ko in Allah din ya so ya azabtar da su ya ki karɓar tuban su domin karɓar tuban abun Allah ba dole bane jin kai ne da rahama da falala har in kai zunubi ya karɓi tubanka bi an a yumitihim bila tauba idan Allah ya so kuma zai jarrabe ka da zunubi har ka mutu ba za ka tuba ba wa in ma ya tubu alaihim in kuma Allah ya so sai ya sa su tuba kuma ya karba wallahu alim Allah ta'ala masani ne bi khalqihi dukkan halittun Allah masani ne game da abin da suke aikatawa hakim kuma Allah mai yau hikima ne fi sun'i ibim duk abin da Allah ya aikata musu akwai hikima duk abin da Allah ya yi akwai hikima ko abin ya dace da abin da kake so ko bai dace da abin da kake so ba shi dai Allah ta'ala ce akwai hikima cikin tsarinsa in ma ka sani in ma baka sani ba ka salatul ladina kullifu kamar waɗancan ukun da Qur'ani yace sun kibita yaki amma sun zo sun yi wa manzon Allah bayanin gaskiya akwai Mirar bin Rabi'a akwai Ka'ab bin Malik akwai Hilal bin Umayya su ne wa alasalatu ladina kullif su ne wanda ƙur'ani ce akwai ukun da sun ifita yaƙi amma ba tare da uzuri ba kuma suka zo suka faɗa wa mazan Allah gaskiya kuma Allah ya ce a ƙaurace yi musu magana har tsawon kwanaki hamsin kar kowa ya ƙara musu magana ko sallama suka ma kar ka amsa sallama haka aka yi musu wannan mutum ya je yi wa iyalin sallama ta ki amsawa ya yi wa abokin sallama ya ki amsawa ya yi wa manzan Allah sallama ya ki amsawa suka rasa abun da yake musu daɗi wa za ka ɗalahimu al'ardu bi ma rahubat ƙasa ta yi ƙunci gare su duk da faɗin duniyar nan amma ta yi ƙunci gare su ya ɗan uwa shi saɓan Allah Allah iya da hanyoyin kama mutane a kan irin saɓan da suke masa hanyoyin ba sa ƙirguwa waɗannan ba ya ɗan uwa sahabbai ne kuma dukkansu sun faɗi gaskiyar al'amari manzan Allah ya ce me ya hana ku fita yaƙi suka ce manzan Allah wallahi babu wani uzuri muna da lafiya muna da abin hawa muna da abin da za mu bar wa iyalanmu ba wata matsala kawai ba mu fita bane to sai manzan Allah ce to ku je ku saurara har Allah sai yanke hukunci akan sannan Allah yi wa manzon sa ya kaurace musu magana duk yadda duniya take da fadi to an ce kar kowa ya musu magana aka ce matansu ma kowace ta koma gidan babanta su kaurace musu duniya ta ishe su kiristoci a lokacin nasara suka zo wajen ka'ab bin mali suka ce ka'abu mun ji mai gidanka ya kore ka manzon Allah ya kaurace ya ce ba zai ƙara ma magana ba saboda ka zo mu muna buƙatar ka zo za mu karbe ka ka'ab ya ce wannan bakin cikin masu yafi na baya a ce hanni yanzu ba nasara zai mutum yin addininsa ya ce bakin cikin tayin da aka masa har ya fi damuwar da yake ci a ƙi masa magana sai da suka yi kwana hamsin a wannan matsayin ko abinci ba mai basu duk abin da za su yi da kan za su yi wa kansu wannan fa saban Allah suka yi kuma sun faɗi gaskiya to mu katanta rayuwar mutum a kullum saban Allah sabuntuwa yake karuwa yake kuma dan Allah ya jarabe ku da canjin kuɗi sai ku da mu dan corona ta zo sai ku yi kuka duk wannan masifar ta kai a kaurace ma ai kwana hamsin ba ma magana ba ba ta kai ba waɗannan fasahaban manzan Allah ne sun yi sallah a bayan manzan Allah ya musu addu'a sun je yaƙi tare da shi laifi ne suka yi kuma suka fi gaskiyar laifin su ba amma Allah bai kyale su ba ga annabi Yunus alaihi salam laifi yayi wa Allah kuma yace Allah ya tuba amma sai da Allah ya kama shi ya sa kifi ya fada a ruwa kifi ya haɗe wani kifin ya haɗe ya zauna cikin cikin kifi tsawon lokaci domin Allah ya nuna masa cewa ya sabe shi ba annabin Allah Musa yanzu abin da ka sani abin da ake yi wa Allah a layinka kawai karka je layin da baka sani ba in ɗan kasuwa ne kai a kasuwa in ma'aikacin gwamnati ne kai a aikin gwamnati in lebura ne kai a leburanci in waye kai a layinka ka ƙididdige irin abin da ka sani ana yi wa Allah ba daidai ba zai ƙirgu ba zai ƙirgu ba sauraka duk abin da muka gani wallahi bai kai da adam ya mu gyara mu gyara sai Allah gyara ba tunda Allah zai kama sahabbai zai kama annabawa don sun sabe shi to mu suwaye Allah tsoron me yake ji za a dinga luwatsi a dinga zinace zinace a dinga cin kudin ruwa a dinga cin riba kuma a ce Allah ba zai jarame ba a ce Allah ba zai kama da kaka na kai ba ku duba kullum yadda malamai suke magana irin abin da yake faruwa a kwanan nan na karɓar kudin ruwa ƙarara a sai da kuɗi da kuɗi a ƙara kuɗi a kan kuɗi kuma al'ummar musulmai al'ummar manzan Allah wani irin wani irin ƙarfin zuciya ce ga mutum zai wani manzan Allah ya ce da ka je dirhami ɗaya na riba dirhami ɗaya ka ɗau naira ɗaya misali to wanda ya je da zina talatin da uku sai ya fi ka samun sauƙi a gun Allah gobe alƙiyama hadisi ne inganci manzan Allah ya duba kuma ya ce ita wannan kwabo ko naira ta riba kwara dama-dama daga cikin ɗaya cikin saba'in ɗin laifin mutum ya je lalata daga tumarsa duk hadisan masu inganci ne ga su amma idanun mutane su wuce ɗan sati biyun nan uku da aka yi wajen canje-canjen kuɗin nan wa'ansu da yawa sun faɗa ramin halaka akan abin da ba zai kashe ma kishin ruwa ba ballata na yunwa ba zai sa ka daɗo ba zai sa ka rabu ba kuma in kai haƙuri abinsa ya zama tani yanzu ina korona ya labarin korona yanzu su ma 'yan propaganda sun dina magana kowa ya shiru to yadda ga wancan ya wuce ya zama kabar kana to wallahi wannan masu ya wuce in Allah ya yi tsawon kwana wallahi sai ya zama tani ba wani abu da Allah zai kaddara ya zo duniya ya tabbatu ba wuce ita kanta duniya ba tabbatacciya ba ce saboda ka ba wani abu tabbatacci a duniya ba wuce saboda ka yi ƙoƙarin ke imaninka kar kura ta tafi da kai kar ke yadda guguwa ta tafi da kai dan wannan juyin dan wannan harhar din wallahi zai yi wa wasu da yawa sun bar layin Allah sun tafi layin wuta dan abin da bai kai ya kawo ba duk da labarai na suna yawo a gari wa an su ba da tsoron kuɗi tsoho da sabo a samu bambancin canji ko kaza kaza ko cinikin abu kaza in taransifa kaza in kuɗi hannu ne kaza duk gashi nan ba malami ɗaya da ya halattar ma da wani cinikin babu shi in ka ga an zo gun malami to wani abu ne daban amma in duniya ce ta zo ana samun kuɗi to fatawar ma ba za a yi wa malamai ba har sai an ci an ƙoshi sannan kuma za ka ji maganganu daga bai suna fita wannan dan adam yayi wa kansa hisabi Allah ba abun wasa bane wa qul imalu fatirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wastadu akharuna murjuna li amrillah imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim Allah ta'ala ne yawan hikima ne kuma Allah ta'ala bai wani ilimi na ma ta gama والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Allah ya ce wallazina takadu masjidan dirar waɗannan da suke rike wani masallaci domin cutarwa domin a cutar da manzon Allah da sahabbai siran Allah da aminci karanta batuwa gare shi wa kufran kuma suka rike masallacin domin raya kafirci wa tafriqan bainal mu'minin suka riƙe masallacin domin ya zamto raba kan mummunai ya dara kansu ya zamto an samu firka-firka wa irsadan ya zamto wani gundaku wata matattara liman haraba Allah wa rasulahu min qabl ga waɗanda suke fito na fito da Allah da manzonsa tun da ya zamto wannan masallaci ne mafakansu shine gun mitin ɗinsu shine gun malja ko kuma wasu walai halifuna in ardina ilal husna kuma su masu masallacin suna rantsuwa sana cewa babu abun da suke nufi da wannan masallacin illa abu mai kyau to sai Allah ya ce wallahu ya shahadu innahum lakazibun Allah iya shi da cewa su makaryata ne abun da suke faɗa in aradna ila husna ƙarya suke ba mai kyau suke nufi ba a'a wancan abin da Allah ya faɗa shi suke nufi a kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl wannan shine manufarsa kawai amma ba husna a ciki to malamai suna cewa wannan wani masallaci akwai imam Abdurrahman Nasiru Sa'idi a cikin tafsirinsa akwai imam al-Bagawi cikin tafsirinsa Iyaqut Turas da Ibn Kathir shi ma a cikin tafsirinsa da sauran dai malaman tafsiri da yawa suka ce akwai unguwar kuba a madina na takari ne wanda suka zauna akwai unguwar kuba a garin madina to tun kafin manzan Allah ya hijira ya koma madina wannan unguwar tana nan da sunanta haka to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je garin madina a kullum musulunci bulwa yake karuwa yake yadda kullu lafi dinillahi afwaji daga ƙauyuka ana tsallakowa ana dawowa madina nan da nan madina ta ƙaru ta zama babban gari mutane kullum ƙaruwa su to sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam je ya ce a kafa wani masallaci a kuba wanda har yanzu masallacin yana nan ana zuwa ziyara ma duk wanda allah ya kaddara ya je aikin hajji to da ma'aikin allah ya sa a gina wannan masallaci a kuba sai munafukai suka zo kusa da masallacin suka gina wani masallaci domin ya zamto tasha ta raya kafirci da munafirci domin a fake da masallaci kuma a dinga aikin dara musulunci da musulmai da wannan niyyar suka gina masallacin ba niyyar mai kyau to duk sahabi a lokacin bai zaton zai ga masallaci kuma ba da kyakkyawar murfa ba wa'ansu da yawa sun ɗauka da niyyar alkhairi sun fara zuwa sun fara kai caffa domin ibada da sauran abubuwa da aiki to da Allah ta'ala ya ga ta'adin nasu zai yi yawa akwai ɓoyayyar manufa sai Allah yi wa manzan Allah wani ya ce wannan masallacin ba don ni aka yi ba kuma ga ƙullen-ƙullen da ake a masallacin saboda masallacin babun alkhairi ba ne da kai da sahaban kakar kowa ya ƙara zuwa wannan masallacin to shi ne aya ta sauka wajen aya uku bayan wannan duk magana ce kan wancan masallacin wallari na takazo masjidan diraran waɗannan da suka riki wancan masallaci ya zamto dira ai makano darar wanda ake cutar da musulmai abu suka riki wannan masallaci ya zamto akwai kufran ai ya zamto akwai aiki wanda zai nuna raya kafirci da kafirai suna yi domin kafirci rayu bayan wannan ai qasduhum fi al-kufr wanda manufarsu akwai manufar kafirci ce wata fariqan bainal mu'minin daga cikin manufarsu ta gaba a gina wannan masallaci akwai tafriq bainal mu'minin raba tsakanin musulmai allazina yasiluna yusalluna bi quba wanda suke sallah a masallacin ta na quba bi salati ba'dhum fi masjidihim ya zamta wa an sun rabu sun rabu daga wancan masallacin sun dawo wannan da wannan niyyar wa irsadan taraquban ai suna jawo sun ajiye masallacin nasu ya zamto matattara liman haraba Allah wa rasula haraba shine mutanen da suke fito na fito da Allah in Allah ya ce ai ce ba za su yi ba in manzon Allah ya ce ai ce ba za su je ba to waɗannan mutane kafirai masu taurin kai wajen kafirci da munafirci to waɗancan masallaci sai zama matattararsu ne wanda in sun so sai wani mitin za su koma Allah ta'ala yake cewa za ku ji suna rantsuwa domin daga cikin alam na munafiki akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya wala yahlifunna lam din Allah da kansa rantsuwa yake ce wallahi za ku ji suna rantsuwa da bakin su in aradna aibuniya da gina masallacin nan ba abin da muke nufi illal husna minar rufiki bil masaki fil matsari wal ham ai mun gina masallacin da ya zama gun tausayawa miskinai da gun fakewar ruwa idan ana ruwa wa tausaya alal musulmi ya zama to ko musulmai ya samu sun samu faɗaɗuwar gun ibada wannan ita ce niyyar mu sai Allah ya ce ai shi Allah ba boye masa in kai ka boye wa dan adam to Allah ba za ka boye masa ba sai Allah ya ce wallahu ya shahadu Allah iya ba da shaida ku ji da kunnanku innahum lakadibun wallahi ƙarya suke yi fi zalika wa kanu sa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallama an yusalli fi har ko an so daga cikin sahabbai suna tambayar manzala su je su yi sallah a cikin sa mana wa hamma an yaf'al fa nazala suka yi yunkuri su je su yi sallah a masallacin a take sai Allah ya saukar da wannan ayar ce mi la taqum fi la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an يتطهروا والله يحب المطهرين الله لا تقوم فيه أبدا أي لا تسلي فيه أبدا manzan Allah da kai da sabai kar wanda ya je ya tsaya domin yin sallah a wancan masallaci kar wanda ya shiga masallaci kun ga dai masallaci ko musamman a wancan lokacin akwai bukatuwa ga masallaci domin masallatan su ne karanci amma da yake an gina shi da wata manufa sai Allah ya watsi da aikin yake bayar su kuma Allah ya yi rantsuwa ya sako da nasi cewa ƙarya suke yi duk abin da suka faɗa ba daidai ba ne ba ashe kun ga abin da muke faɗa cewa kyautata niyya ga aiki da Allah yake bukata ba zatin aikin ba ko siffar aikin a'a da wace niyya ka aiki ko a yau ka gina masallaci don wata manufa ba mai kyau ba wallahi Allah ba zai karɓa domin manzan Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baita fil janna duk wanda ya gina masallaci dan Allah shine bana lillahi masjidan shine sharadi duk wanda ya gina masallaci ya tsarkake niyyar ginin masallacinsa dan Allah ba don wani bari ba ba da wata manufa koyayya a ƙasa ba dan Allah da ɗaukaka musulunci yayi to manzon Allah ya ce Allah ya ce zai gina mai gida a aljanna amma wallahi in wata manufa ta shiga ba dan Allah ba Allah ba ruwansa da yake da za ka yi masallaci ya fi ka'aba ya fi masallacin manzon Allah na garin madina sannan kuma a ce niyyar ka ba mai kyau wace Allah ba zai karɓa ba domin Allah iya karɓar aiki ne kadai a gun masu yi da shi an fahimci wannan to mu kula da wannan Allah ya ce la takun fihi abada karu ku shiga wannan masallacin domin yin sallah har abada ba kuwar sai ma da yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arsala jama'atun hadamu wa harriquhu sai manzon Allah ya tura wa ansu zaratan sahabbai aka rushe masallacin aka kone shi waja'alu manata makanahu kana isa sai aka maida masallacin gun ya zama wani abu daban wani gu daban wanda ba masallaci ba an fahimta to wannan shine dama ko a yanzu abin da yake faruwa wanda al'ummar musulmai suna ganin kamar abu ne ci gaba a wani gu ko malaman ilimi sun ci ci baya ne ba haka aka fi so ba shine yawaitar masallaci yawaita masallaci a gari ko a unguwa ba abu ne mai kyau a kullun abin da Allah yake so wahada yake so a dunkula a cure abu daya wahada yake bukata kuma ba wai dukkan wani abu bane zai sa a raba masallaci musamman dan karamin sabani na furu'a to a shari'ance bai kai a raba masallaci ba bai kai ba mas'ala ni sallama ɗaya nake kai biyu kake ba ta kai a raba masallaci ba mas'ala ni ina wani abu kai baka wani abu in dai matsala ce ta furu a bai kai arba masallaci ba sahabbai duk sun yi wannan ku duba littafin nasiruddin albani na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a muqaddimar su diya ka wannan ya kace sahabbai sun rabu a kaza wa an su kaza suka fahimta wa an su kaza ya kawo wani bangare wa an sun fahimci kaza wa an su kaza amma masallacin su guda ɗaya ne kuma limamin su guda ɗaya ne an fahimta saboda ka yawan masallatai in ba da bukata ba wallahi ba abin alkhairi ba kusan wannan wannan karatu ne mai muhimmanci yawan masallatai in ba da bukatuwa kansu ba ba abin alkhairi ba a kullum musulunci wahada yake bukata yawan mu da dunkulewar mu a wajen ibada amma in akwai takuruwa da bukatuwa an faɗaɗa an yawa to a je can wani ku da ake bukata a gina abu ne mai kyau amma nan masallaci taku goma sha biyar gaba masallaci taku goma sha biyar gaba masallaci wannan ba daidai ba ne wannan baya nuna haɗin kai baya nuna ina hazihi ummatukum ummatan wahida baya nuna wannan abin da zai kai ya kawo har arba masallaci shine matsala ta aqida ni na yadda da Allah da manzon Allah na yadda da sahabbai na yadda cewa Allah shine mai iko akan kowa kai kuma ka zo ka ce komai Allah ne to wannan ya halatta da raba masallaci da ko na yadda da sunna na yadda da kai kana zagin sahabbai to wannan ya halatta raba masallaci da kai an fahimta masail na aqida to shine suka tabbatar da cewa in ka raba masallaci da wanda baka yi ba amma sabani na furu'a bai kai raba masallaci ba to sai manzon Allah yake cewa Allah ya ce kar ku tsaya cikin sa har abada la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka gina asasinsa a kan tsoron Allah ma'ana masallacin uba kenan shi wannan masallaci da aka gina asasinsa don tsoron Allah min awwali yaumin tun farkon sa foundation na masallacin to da kyakkyawan niyya aka kafa shi to sai Allah ya ce a haƙƙu an ta koma fi wannan masallacin yi ne cancanci ku je ku tsaya domin aiki ibada an fahimta an ta kuma fihi fihi wani suna ƙur'ani irin waɗannan kalimat wanda gaba da bayan dudde kaman dakkan dakka kaman fihi fihi an gane ko kaman ya alamuna ya alamuna duk suna nan malamai amma da duk tsara suna na tsari kalmomi ne iri ɗaya ba wata fasila daga wannan sai wannan kaga an ce an ta fihi da amin awwali wa min ahqqan an ta kuma fihi sai la ta fihi rijal a cikin masallacin akwai wa'ansu mazaje akwai wa'ansu dakaru daga cikin sahabbai yuhibbuna an yatadahharu wanda kullun abin da suke bukata su tsarkaka min zuru su tsarkaka daga zunubai da abin da Allah baya ce kuma wallahu yuhibbul mutahhirin kuma hakika Allah ta'ala iya san masu tsarkaka masu yawan tuba daga zunubai to Allah ta'ala iya son su domin iya musu tanajin rahama da jin kai yuhibbuhum ala nazafatihim ko kuma tsafta hissi tsafta ta gu ta tufafi ta jiki to Allah ta'ala iya son wannan ya tabbata cikin hadisi cewa manzon Allah ya tambayi mutanen Quba ya ce inna Allah ahsana alaikum sana hakika Allah ta'ala ya kyautata yabo akan ku a kisar masallacin to me kuke yi na tsarkaka allazi ne da haruna bin da me kuke tsarkaka da Allah ya ce akwai mazaje suna son su tsarkaka qalu wallahi ya rasulullah yan uba suka ce wallahi ya manzan Allah ma na alamu shay'an ba wani abu da muka sani illa annahu la illa illa illa annahu la la jirani min al-yahud sai dai muna da wa'ansu makotan guda biyu da yahudawa wa kanu yagsiluna adbarahum min al-ga'ibi sun kasance idan sun yi sun yi tsugunno na bayan gida bayan sun share kazantar da dattin suna bibiye su da ruwa to da muka ga suna yin wasu makwaikwai su fa ga salla kamar rasal sai muke wanke kazanta kamar yadda suke wankewa to wannan shi ya jawo Allah yake yabon su fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wa fi hadisi rawahu bazzar da wani hadisi da Imam al-Bazzar ya fito da shi qalu suka ce nattabi'u al-hijarata al-ma mun kasance idan mun tsarkin istijmari tsarki na dutse to muna nisa da amburuwa al-istinja'u kenan akwai al-istijmar tsarki da dutse akwai al'istinja'u ke tsarki da ruwa akwai al'istijima'u tsarki da dutse to bayan mun tsarki da dutse idan mun ga ruwa muna amfani da shi huwa zaka wannan shi ne sai mazan Allah ke ce to kuma wanda ba ka yi kwaikwaye su fa'alai kuma ku kwaikwaye irin wannan tunda har Allah ya sako aya ta yabo a kansu kuma ku kwaikwaye su na'am aya ta gaba
أفمن أسس على التقوى من أول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الله yace afa man asassa buniyano yanzu a kwatanta masallacin da aka sa foundation nasa ala taqwa min Allah akan taqwa ma'ana kiyaye dokokin Allah dama da wannan niyyar aka zajjasa harsashin masallacin waridwanin kuma an dasa masallacin domin neman yardar Allah khairun shi wannan masallacin gine fa alkhairi amman assasa buniyana ko kuma masallacin da aka sa aka aza harsashin sa ala shafa jurfin harin akan wata gaba wanda tana dab ta rubza ta fada fan harbi fi nar jahannam ta rubza da yan masallacin da masu zuwa ta rubza da su cikin wutar jahannama da shi wannan masallacin da wancan da aka yi kan tsoron Allah da neman yardar Allah wanne ne ya fi alkhairi ai babu ma tambaya shi masallacin kuba na asali shine masallacin da ya fi alkhairi akan masallacin da aka gina ya kishiyance shi ya zamto matattara na makiya Allah da makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin hakika Allah ta'ala baya shirye mutane azzalimai duk inda azzalimin mutum yake wanda Allah ta'ala ya kaddara cikin iliminsa a zalincin zai mutu Allah ba zai shirye shi ba an fahimta akwai irin waɗannan ayoyin a ƙur'ani kamar wallahu la yahdi al-qawmal zalimin wallahu la yahdi al-qawmal kafirin ko inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin da irin waɗannan Allah baya shirye mutane azzalimai Allah baya shirye mutane fasikai Allah baya shirye mutane azzalimai fasikai da kafirai to amma muna gani kafirai da yawa suna musulunta ko ba a yi muna ganin azalimai da yawa suna tuba suna daina zalunci muna ganin fasikai da yawa suna tuba suna daina fasikanci kuma anan Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal zalimin a wata aya wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin a wata ayar wallahu la yahdi al-qawmal kafirin muna ganin kafiran da fasikan da azaliman duk wa'ansu daga cikin suna tuba to sai malamai suke cewa ita wannan aya amci amma turidu bi halkusus da ita da makamantanta maganar amin magana ce amma abinda Allah yake nufi akwai takasisi a cikin aya waɗansu azzaliman da Allah ya kaddara ba za su tuba har za su mutu to Allah ba zai shige su wa'ansu kafiran da Allah ya kaddara ba za su tuba har su mutu Allah ba zai shige su ba wa'ansu a fasikan da Allah ya kaddara ba za su tuba har su mutu Allah ba zai dire su ba ina ba ta an fahimci aya domin za ka ce wallahu la yadri qawma zalimin ko gobe wani azalim ya musulunta ya tuba wallahu la yadri qawma kafir gobe wani kafir ya musulunta to amu ce turidu bi al-khusus akwai keɓantattun azzalimai keɓantattun kafirai keɓantattun fasikai da Allah cikin iliminsa na gaibu ya san ba za su gyaru ba ba za su tuba ba ba za su musulunta ba to irin waɗannan ayoyin a kansu suke aiki an fahimci wannan shine wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah ya sa ku fahimta na'am aya ta gaba لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم Mm.
والله عليم حكيم Allah ya ce la ya zalu ai ba zai gushe ba bunyanu umul ladhi banawri ba wanda suka yi ginin su wannan da suka gina akan shakku da kokonto ai sababan lirraiba sun yi wannan gini na wancan masallaci nasu domin shakku da kokonto su jefa irin wannan kokonto da shakku a zukatan masu imani fi qulubihim a cikin zukatansu Allah ya ce illa an tuqatta qulubahum to su ma kansu masu aikin Allah ya alƙawarin su ya daddada zuciyarsu zuciyarsu ba su taɓa dawowa su tuba su karɓi addini su tuba su zama mutanen ƙwarai Allah ba zai musu wannan ba tunda asalin abin da su cutar su ɓatar da masu imani to sai Allah ya nusar ya haska a gane su kuma Allah ya ce su kam ba su ba shirwa zukatansu ba za su karɓi tuba ba ballata na shirya an fahimci wannan shine illa an tuqatta qulubuhum bi bil fasl bil fasl qulubuhum bi an yamutu akan hassu mutu akan wannan aiki ba za su ba wallahu la- wallahu alimun Allah ta'ala masani bi khalqihi hakim fi sun'ihi bihim Allah mai ilimi ne kan halittunsa gaba daya sannan kuma Allah ta'ala mai hikima ne a dukkanin ayyukansa da yake yi. aikin da yayi da da wanda yake yi yanzu da wanda zai yi a gaba duk akwai hikima a ciki in ka sani Allah ya san da kai ka sani in baka sani ba baka sani ba amma duk abin da Allah ya yi akwai hikima a ciki to ina ganin insha Allah mun zo inda za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya ɗauke mu daga laifin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya agaje mu ya mana albarka ya sa aljanna ci makomar mu da mu da dukkan iyalan mu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya dan kuwa mun zo dab da zabe ko wanda nan da yan kwanaki kamar yadda aka tsara shi ne za a gudanar da zabe na shugaban kasa a wannan kasa ta mu da muke rayuwa a cikin ta abinda za mu jawo hankali ɗan uwa a takaice mu ba malamai bane za mu fara da magana irin da wasu malamai suke yi matsayin ku da muke zama na amana da ku bisa tsarin addini to wajibi ne mu san da hankalinka da lafiyarka da hannunka da tunaninka amana ce kuma kowanne daga ciki Allah zai ma tambaya a kansu ka yi amfani da hankalinka da daidainsu ka yi amfani da iliminka a inda ya dace ka yi amfani da ƙarfinka a inda ya dace ka ɗau hannunka ka dangwala a inda ya dace inda kake zato nan ne alkhairi to in ka yi kawo wata har abun Allah amma matuƙar ka yaudari kanka ka ɗau rayuwarka ko hankalinka ko ƙarfinka ko iliminka ka sai da shi akan ɗan wani tamari na duniya to wallahi sai ka amsa tambaya gobe a gaban Allah wannan amana ce muke faɗa wa kanmu da ku gaba daya kar ka yadda abin da ake yin sa na tsari a juyar da kai akan dan wani abin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zaɓi shugaba don wata manufa personal interest nasa ba don manufar alkhairi ko zaton alkhairi ga al'umma duka ba don wata keɓantacciyar manufa tasa to iya cikin mutane da Allah zai musa hadisi ne mai inganci amana ce ta sami ke faɗa muku. mun zo dab da lokacin ne duk wanda ka ɗau hannu ka dangwala a kan fatinsa to ka kwana ka sanin gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka dan me ka zabe shi na rantse muku da Allah sai aka tafa duk wanda ka dangwala wa kuri'a ka kwana a zuciyarka ka gamsu a ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka dan me ka zabe shi kuma sai ka biyo Allah jawabi in dan duniya kai Allah ya sani in dan kyakkyawan zato kai Allah ya sani mu yi kokarin guduwa da imanin mu duniya nan ba komai bace abin cikin jama'a ba komai bane Allah ne ya hada mu da ku anan dan gaskiya dan addini da musulunci saboda duk abin da muka gano na alkhairi wallahi za mu fara duk wanda zai yi zabe ya kwana da sanin sai Allah ya tambaye shi dan me ka ba wani kuma duk wanda yi zaɓe don duniya don kuɗi manzan Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka Allah ta Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ya tsare mana imanu Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah mana roƙonka mana tawassuli da alƙur'anin da yake gaban mu ya Allah Allah ba dan alimu ba Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka ga cikin al'amuran mu ya Allah mu dage da addu'a mu karanta surutu ya Allah surutun mu yayi yawa mu dage da addu'a mu karanta surutu har in mun rusuna Allah ya ga da gaske mun karaya Allah zai kama mana mafita ta ko ina Allah ne mai mafitar agonsa yi ya san ta inda zai kama mana mafitar amma mu rage surutu mu rage zaki mu rage tsinuwa ba abin da za su haifar mana bala'i mu rage zaki ya yan uwa duk wanda ka zaga ko shugaba ne to a lahira sai Allah ya kwatar masa da haƙƙin zagi da kamar sa lahira ba a zagi mutum a wanye lafiya ba a zagi musulunci mazan Allah bai koyar da zagi ba bai koyar da la'anta ba ka kiyaye bakinka ka yi addu'a sannan ka hau asuba ka yi riko da sababin abin da kake Allah ya ce a yi sannan ka baro Allah kayansa kuma duk abin da Allah ya yi muƙaddara shi ne mai alkhairi kar Allah ya yi kuma zo mu dinga korafi da mita daga baya mu kiyaye bakunan wani abin bakinmu ne ke jawo mana shi mu baiwa Allah zaɓi mu yi addu'a kuma duk abin da Allah ya zaɓa mu yarda shi ne in muna tunanin sharri ko ba alkhairi mu ta addu'a sai Allah ya canje mu muna ya koma mai kyau Allah iya wannan mu ta addu'a ya yan uwa wannan shine shawaran mu gare mu ai ta addu'a akan Allah ya kama da dauki da sun yi daga gare shi Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka Allah ya zaba mana shugabanni mutanen alkhairi wanda za su kawo ci gaba da karuwar alkhairi a cikin musulmai Allah ya zauna da mu lafiya duk inda ake tunanin fitina can da can Allah ya tsare mu Allah ya zauna da mu lafiya ya kama na arziki da karuwarsa da lafiya da karuwar ta rabbal alamin wani shugaba ya ce wai manta ya faɗa ma ba wai ina da wai ce karatu ko sai ran talata ko wai ba za a yi wani ba za a yi ran lahira sama
to akwai sanarwa cewa yanzu wake sanar da ni cewa shugaban kwamitin masallaci ya ce a sanar a yi hutun karatu ran asabar ko sai Allah ya kai mu talata sai ya dora mana ya take sanadiyar abin da ake gani na zabi da abubuwa amma to shi wannan yi ne sanarwar da aka ce haka ne ake so a tsarar insha Allah haka ne to kuma ga muna da dab da da hutun azumi ma gaba daya to ala ayi hal akwai wanda rana ai to din za a yi karatu insha Allah ran talata Allah ta'ala ya samu dace mana albarka ya zabar mana shugabanni na gari ba mu lafiya da zaman lafiya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa